فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka ina muna fata na alkhairi godiya ga Allah mai kowa mai komai da ya sake hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin nefa a nan cikin garin ningi karamar hukumar ningi a bauchin najeriya wanda yau muna 21 ga watan ramadan hijira 1446 wanda kuma ya daidai da 21 ga wata na uku miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryamu alaihi masalatu wassalam 2025 muna cikin tafsirin na suratul qalam muna kuma da 'yan tambayi guda biyu ko uku ko ga guda uku bismillah
malam tambaya na ita ce shin me hukuncin matar da idan ta ga bako ya shigo gidansu sai ta yi ta buɗe ko kuma ta yi ta fito a da fito tana zarcensa ma'ana tana gulma ai kowa ya gyara ya sani kuma kowa fata ya sani ko ita kanta mai ta san kuskure ne haramun ne to saboda ka ta ji tsoron Allah ta daina wannan shine babban abin da ya kamata ka sani kuma duk mun yi bayani dai a gurin nan matsayin gulma ko wanda gulma tana ɗaya daga cikin laifukan da duk sallarka da qiyamul lailinka Allah ba zai yafe maka ba sai wanda ka yi gulma da shi ya yafe maka to ko wannan kadai ne hadarin gulma da zinde musiba ne Allah ya ce wailul likulli humadatin lumaza an gani ko boni ya tabbata ga dukkan mai zinde da kifce da yafici an gani ko zinde kun san shi kifce kun san shi yafice kuma kun san shi to duk nau'i ne na menene na hanyar gulma maimakon a maki magana kawai sai a zinda miki maimakon a miki magana sai a miki kibce ko kuma sai a yafice ki duk wannan haramun ne ta ji tsoron Allah ta daina domin manzo Allah ya ce duk mai irin wannan abin to ba zai shiga aljanna ba kuma haƙƙin musulmi ne in kai da shi Allah ba zai yafe maka ba sai shi mai haƙƙin ya yafe maka wannan kadai ya ishi mu gane cewa abin babban matsala ce ba karama ba to Allah ka kiyashe mu kuma sautari abin da yake faruwa zaka ga ana zaune da an kadai mata su ne magulmata to amma yanzu har maza sai kaga ana zaune ana tafira amma ɗaya na tashi sai kaga sai an ci namanta kai ma in kin tashi sai an ci naki to wannan har ina shi yasa duk ire-iren wayannan zaman ba shi da wani amfani gidajen kitso gashi yanzu kakan gidan kitso ta kama ko nan da kwana uku za ku fara sintiri gidan mai kitso da gidan mai kunshi dama nan ne cibiyoyin gulma duk inda mai kitso ya take ita take tushen gulma a unguwa amma ba kowace ba a to ai nan da kake jin labarai kala-kala na mazaje ko da duk inda mai kunshi take to ku ji tsoron Allah ya kamata ke makitsiya ki zama kitsiya ta sunna da an kawo magana ki ci ku tsoron Allah ku daina kare zama gidanki ma'ana tubali ne na gulma da mutane Allah ya sauke na'am wannan tace shi ya halatta mu namiji baligi wanda ya kai aure ya shiga ɗakin mahaifinsa yake kwana kuma matan baba matan baba da matan babansa a ciki
to gaskiya dai akwai abinda mutuntaka ba ta nuna haka ba yaro idan ya kai munzali ba wai sai ya kai ma misali babbatan ba ko da mumayyazi ya kai an gane mumayyiz shine wanda inda za ka janyo shi ku yi sallah ba zai iya tafiya ba har sai an gama kun ga ya zama tamizi ya yana tamizi kenan ko kuma ya san mai kyau ya san mara kyau ko shi haramun ne a sami irin wannan ba daidai bane ba ai ai ai ai ai a tsarkin zuciya ma abin ai ba daɗi ko ba haka bane ba ke me amfanin ki a ce danki yana zuwa yana kwanciya a shimfidan mahaifin mijinki ai ba daidai bane ba ai kamata yi a ce ɗakin miji katifar miji la misasa fi amriha ko kawa bai halatta ki bari ta je goma balle wani dan shi an gane ko duk za ku yi dabdala ku ke da kawarta ke da kawarki ma'ana a falo ko a wani daki na daban amma a ce inda ba miji zai kwanta kuma a nan ɗanki zai zo ki bashi ya kwanta kuma ɗan da ba yaro ba wannan mu akwai yancin ba mu san shi a ƙasar hausa ba kuma tarbiyya ma ta musulunci ba tafi da wannan tsarin ba an gane me ya sa haramun ne ba wai ma wannan babba ba wanda ya ɗan fuskanci me na rayuwa ku zo kuna kwanciya ɗaki ɗaya da shi kuma da uban shi saboda haka ina ga wannan ya kamata je a san me ake ciki ba daidai bane gaskiya kuskure ne wasu za su yi matsalar gurin abin kwanciya ne ko gurin zama ne ba zai alasa ba gaskiya an gane shi ne kamar yadda taɓa jin wani ɗaya daga cikin malamai yana cewa wasu lokutan ƙasar hausa suna yin kuskure amma a da ne gaskiya a yanzu ne ba a da ba cewa sai mutum ya yi gida amma bai ɗakin yara ba kamar ba a ƙaddara yaran kenan amma yanzu gaskiya kaiwa ya waye a da kai da haka ake yi amma yanzu kai ya waye da wahala kai gida baka ware gurin yara ba saboda ba daidai bane ba a ce yaro kowane lokaci ma yana shigo gidan mamansu saboda lokacin iyayen suna wani irin zama ko makamancin irin haka to in yi zama na kullum da ke shigowa ko ma zai ke takura ko da ɗanki ne ai akwai yanayin da ba za ki so ya ganki a ciki ba ba haka bane ba to balle kuma a ce shimfiɗa shi ma kuma ba shi da kunya a ce shimfiɗa mahaifinka za ka zo ka kwanta ai yadda muka taso guri ko babanka yake zama a gun baka zama a gurin saboda karramawa ko ba haka bane ba karma ka dauka a zama kawai inda babanka yake zama ba za ka zauna ba to balle kuma saboda lalacewa da rashin ganin girman babba kuma kwanciyar da yake kwanciya kai ma za ka zo kwanta a gurin Allah sauri
wannan ta ce malam Allah ya kara nisan kwana da shekaru masu albarka amin malam dan Allah ina roƙon a taya da addu'a bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana da na- da nawa bukata da nawa bukatun ma Allah ya biya mu hakin ce na mutu ai tunda kin zama ai kin gama eh to Allah ya biya mana baki daya ai ba wanda ba shi da bukata ko ba haka bane ba saboda haka tunda kin ce bukatun mu shikenan to amma ke ina ga kin to kin san takin shi yasa kike mata target na daban to Allah ya biya miki ya biya mana baki daya Allah ya biya miki ya biya mana Allah ya biya miki ya biya mana baki daya kuma yanzu dama ai lokaci ne na karbar addu'a zamu dage Allah subhanahu wata'ala ya mana gamdakatar akwai bawan Allah da jiya na sanar shi ma ya ban umarni a sanar da shi yana bukatar addu'a wanda uwa ne custom mai matukar taimako addini baki daya gaskiya yana da interview shi ma ya nema a sa shi mun sa shi ko muna sa shi ubangiji subhanahu wataala ya masa gamdakatar Allah ya dora shi akan daidai da shi da duk wanda suke wanda za su taimaki addinin musulunci duk muna musu addu'a Allah ya dora su akan daidai kuma Allah ya ba su nasara abinda yake naki ubangiji Allah ya kawo da su baki daya kuma mu da gane cewa addu'a kullun da bawa yake yi kana yin ta kana buƙatar Allah ya baka abinda kake so a lokacin da kake buƙata amma ba lalle bane ba kuma abin ya zo a lokacin ko ba haka bane ba Allah dan manzo Allah ya ce mu'mini zai yi addu'a ɗayan uku ne ko dai Allah ya amsa masa a lokacin da yake son wannan abin ko kuma Allah ya jinkirta mishi ba zai amsa masa ba sai wani lokaci wanda ya san cewa wancan lokacin shi ya fi dacewa ya bashi abin ba a yanzu ba ko kuma Allah ya bashi da wannan larure ko da wannan matsala da rashin biya masa wannan bukata amma Allah ya bashi wani kabaki babba a laran gobe kiyama shi yasa da in dai kina addu'a to addu'a ki ba za ta faɗo a ƙasa banza ba insha Allah shi yasa duk wanda yake addu'a kare tsammanin bai am- ba am- ba amsa masa ba inda yake ba adab da sharadai na addu'a addu'a tana da sharadai kuma tana da ladabai an gane ko to dole ne inda yake cika wannan sharadai kuma kin bi wayannan ladabai to kamar yadda yake ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba bima'ana ku roki Allah kuna masu yaqinin Allah zai amsa muku karki roki Allah kina shakku kila wakala ko Allah in ka so ka mun kaza ko in ka ga dama ka mun kaza ba a roƙon Allah da haka Allah ya samu da shi na fara malam kuma muna amfani da wannan dama wajen roƙo kai da yan uwa gaba ɗaya ji a wata yarinya budurwa ce ta fito don yankan asuwaki da yamma a can anguwar mu to har yanzu da gaskiya ba a barta ba wadda fitowa kofar gida kawai ta yake asuwaki to ba sani ba sace da aka yi me ya faru Allahu a'lam ko jinni ne suka kai ta wani gun ko tana da jinni ne a ba ba taɓa samun ta da zai to ubangiji Allah ya bayyana ta Allah ya bayyana ta cikin aminci Allah ya kubutar da ita ya bayyana ta cikin aminci in ma koma menene Allah ya kubutar da ita in ma jinnin ne in ma mutanen ne muna roƙon ubangiji subhanahu wataala ya fidda ita cikin amincinsa kuma ya kare ta daga dukkanin abin ki baki daya Allah ya bayyana ta zamu ci gaba da addu'a ko mun sha ruwa insha Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على عرضكم إن كنتم صادقين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على عود قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتناوبون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
Na'am, kamar yadda jiya muka gani na yi mana bayani yadda al'amarin Ubangiji yake, cewa ba ka yi wa Allah wayo ba kuma ka yi wa Allah dabara. Ba yadda za a yi a ce shi ya halice ka shi ne Ubangijinka kuma ya san abin da kake saƙawa a cikin zuciyarka a ce za ka mai dabara akan abin da ya so a kanka ba zai yiwu ba. mun ga irin haka yadda ya faru ga fir'auna la'anatullahi alai dangane da annabi Musa kun ga duk dabara da fulan da fir'auna ya shirya dabararsa ta kai shi ba ta kai shi ba yanzu wa'annan ma'abota gona su ma sun yi dabara sun shirya fulan amma dabararsu ta kai su ba ta kai su to kawai maganin kada ai kada a fara duk abin da aka ce miki Allah baya so manzon Allah baya so to kar ki zo da wata dabaraki ko kuma da wata hikimarki an gane ko wannan dabara taki da hikima taki ba za ta halatta miki wannan abu ba kuma ba za ta sa abin yayu ba idan Allah bai so yayu ba an gane shi yasa nawa ne daga cikin ku suke ta kulle kulle da makirce makirce kar a mata kishiya ko kar a yi kishiya in kin ga bai yi ba Allah ne bai ga dama ba amma in Allah ya ga dama fa sai ya yi to shine wannan shine amfanin sanin wannan kissa ta wayannan mutane kamar yadda na ba ku labari kun gani maimakon su bi sawon mahaifinsu sai suka ki su sun zama marowata su kadai za su ci ma'ana cinye du to amma da yake Allah bai so ba bai ga dama ba hakan ya faru kun ga ai duk an rasa baki daya so sun rasa talakawa ma sun rasa to shine Allah ya ce mun jarrabe su kamar yadda muka jarrabe ma'ana ma'abota wancan gona inda suka yi rantsuwa za su je da sassafe su girba amfanin wannan gona wala yastafnun amma ba su ce insha Allah ba Allah ce fa tafa alaiha ta'ifun min rabbika sai mai kewaye daga Ubangijinka ya kewaye wannan gona, bi ma'ana umarnin halakar da gona ma'ana ya zo, wa hum na'imu suna bacci ba su san me yake gudana ba, ba asbahat kasarim sai wannan gona Allah ya ƙonar da ita, ta zama kamar ma'ana karmami cinyayye baƙi ƙirin, an gane ko kamar duhun dare. Allah ce, fatana dau musbihin, su busan haka ya faru ba, da daddaren ga abin da ya faru, sun farka da asasubahi suna ta da junansu ku tashi ku tashi ashe ma an riga mai faruwa ta riga ta faru an gane to shine fatanadaw musbihin suna ta da junansu da safe anighudu ala harthikum ku yi jijjibi ku yi sammako zuwa ma'ana gonar ku kasanku in kuntum sarimin in dai kun kasance masu himma za ku girba amfanin gonar ku Allah ce fantalaqu wa hum yatakhafatuna suka tafi suna magana a hankali ba sa son ma'ana jama'ar unguwa su ji saboda ma balle a taso a ce za a je a yi maula ko a ce za a je a samu abin da za a samu kamar yadda mahaifinsu yake yi an gane cewa Allah ya dakulan na hali yau ma'alaikun miskin ku yi sauri yau ba wani miskini zai shiga mana gona ba za mu ba kowa ba saboda babanmu ya riga ya bata ku ko duk shekara sai an ba ku to ba za mu ba ku ba haramun a gare ku ashe su ma haramun a gare su Allah ce wa gadau ala hardin bimana suka yi sammako a bisa wani burinsu kadiri ne wanda suke so su zartar an gane ko suka yi jujjufi suka yi sammako ala hardin ala qasdin qadirina bisa wani target da suke bukata ma su zartar wanda suna ganin suna da iko akai cewa kenan wannan ya nuna mana fawar da Allah ya baka takaitacciya ce domin ya baka ne ta tana da limit tana da iyaka tana da kuma lokaci tunda abu nawa kake son za ka yi sai ka gaza yi to Allah bai so ba kenan ko to a shine Allah subhanahu wataala ce falamma ra'awha garin suna isa wannan gonar wannan ya taso wannan wannan ya taso wannan ana magana a hankali suna zuwa suna ganin wannan gona qalu sai suka ce inna ladallun kai mun bace hanya kai ba wan ba ba nan bane ba kai wane ba fa wannan hanyar bace ba mun bace domin menene saboda ai ba abin da suke tawakkuli kenan ba ko da kun san amfanin gonar ku yayi shinkafa ce ko alkama ko gero ko mangoro ko dabino ko inibi ko menene tufa ai kawai za ku hattar da gona ma nan rankacaf ya'yan itatuwa ma kamar ya karere shi nan baki ɗaya ko amma sun biyo hanyar gonar suna zuwa gonar sai suka goma ana gona baki kirin a kona kamar duhun dare suka ce kai ba ai a hankalta ka za su ɗauka ko kafin hankalinsu ya zo jikinsu su gane cewa fa al'amarin Allah ne shiga lamarinsu suka ce inna ladallun mun bace hanya ba ita bace ba ɗaya daga cikin sai ce a'a bal nahnu mahrumun kawai bare da Allah ya haramta mana amfanin gonan nan ne akwai abin da ya faru an gani ko in ɗaya bai wasu ba su gane ba cewa suna ganin sun bata ba gonar bace ba hanyar bata kawo su gona ba ɗaya daga cikinsu ya ce a'a bal na haru maharumun kawai dai Allah ya haramta mana amfanin gonan nan akwai abin da ya faru wani ikon Allah ya faru an gane ku qala awsatuhum to tayu wanda yayi wannan maganar tayu ba shi bane wannan din tayu kuma shine amma nan da ya gashi wani ya ankara yayi tsinkaye cewa a'a ba bata suka yi ba ba wata gonar bace tasince kawai dai an haramta mana amfanin gonan nan qala awsatuhum sai na tsakiyar su wanda yafi su tunani kenan an gane ko wanda yafi su mana hangen nesa sai ce alam aqul lakum laula tusabbihun ban ce muku kar ku sammakon nan ba ban ce kar ku asbanci ba wai dan ku je ku girbe kar talakawa su je ku su amfana ai na ba ku wannan shawara amma kin jin magana ta akai ban faɗa muku ba kenan kaga ashe wannan yake nuna mana cewa ko dai da ya ci alama kullakum laula tusabbihun ko dai ban faɗa muku ba daman kakku jijibi ko kuma a ban faɗa muku ba ku ce insha Allah ba eh ba na ban ce ku tasbihi ba ku ambaci Allah ban faɗa muku haka ba qalu suka ce subhana rabbina inna kunna zalimin tsarki ya tabbata ga ubangijinmu hakika mun kasance azzalimai to yanzu kaga sun dawo menene hayyacinsu yanzu abin da ake so a nan dan adam yakan yi abubuwa na laifuka amma in Allah ya so shi da shiriya yana cikin yin abin sai a samu matsala sai ya gane ya yi kuskure wannan ba ƙaramin nema ba ce domin in ka gane wannan kuskuren nan take za ka dawo ka tuba zuwa ga Allah Allah ya fi maka amma inda musibar take wani zai irin wannan ɗin kuma ya gane kuskuren maimakon ya gane cewa jarrabawa ce Allah ya mici ya gyara aikinsa a'a to a lokacin kuma zai ƙara faɗawa daji ta zo ta same ta yi dugu ke ne al'amuran ne sun ishe ni me yake faruwa ai ka za ke ma maganin ki kenan ba na ce mai ki zo laka ki gidan malam ba eh in muka je gidan malam wallahi duk waɗannan abin sun kauce kullum fama nake da kekinki ta ce to muje shi kenan tafiya ta tafi maimakon a lokacin ta gane cewa ta yi wa Allah laifi ne ta koma ta ci gaba da sallah da istighfari amma sai ta ƙara fadawa ina daji to duk wanda kaga wannan to halakakke ne alamar mutum shirye mai rabauta shine wanda in irin wannan ta same shi maimakon ya je ya fada cikin rudu har ya rabu da addinin shi to sai ya koma ga ubangiji shi dama wancan abin da kika rasa Allah ne ya kaddara kika rasa yanzu in kin ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allahumma ajurni fi musibati wa khlifni khairan minha to sai kiga ubangiji ya baki hakuri kuma ya canza miki abin da yafi alkhairi sama da wanda kika rasa amma wai a lokacin kuma za a fara cewa a to ki je gurin malam a duba miki a yana ka dauki abin sai ce miki eh wacce ta dauka ta yi kudu wacce ta dauka mana ta yi yamma yanzu shi kenan dama kuna rigima da wata sai ki dora mata aiko wanta ce ba haka bane ba ko a ce to wata dauki abin nan dai wata doguwa ce fara siririya ko ta gajera ce baka an gane ko ko kuma dai wanda ya dauki abin nan dai misali yaro ne to duk wanda zai ba da labari na abin da ya gabata ko na abin da zai zo wannan boka ne shi ne manzo Allah ce man ata kahinan aw arrafa duk wanda ya je gun kahin me kahin wanda in abu ya faru akan ka zaka je waye duba maka me ya faru waye ma kaza ko ya za a yi wai mijinta na neman aure a je a duba wace yarinya ce ya kala ta take an gane ko wannan shine kahin arrab kuma shine wanda idan za a yi abin zai faɗa miki cewa ai mijinki na neman aure a guri kaza kuma ga kalan matar da zai aura ko an ɗauki kayanki an ɗauke miki sarƙa ko waya an gane ko sai a ce miki ai ma'ana sai a ce miki ma'ana kaza zai faru a kanki kaza zai faru a kanki saboda haka idan baki kaza ba kaza zai kasance da wanda zai ba da labarin abin da ya shuɗe da wanda zai ba da labarin abin da zai zo nan gaba duk bokaye ne kuma duk wanda ya je gurin wannan dan ana yaudara ku ana ce muku wai addu'a za su muku istikhara ce wannan ba gaskiya bane istikhara ba wanda ya ce ki je a miki istikhara ke aka ce ki kayar ki har malamai suka ba da rangwame cewa in ma ba za ki iya yi da ka ba a rubuta miki a takarda in kin yi sallar ki daga takarda ki karanta ba ƙarshen da kikanci kenan ba amma baki hadda ba to waye kuma zaki ci a ni ba bokanci zan je ba a ba boka bane ba istikhara zai miki ƙarya ne man hadisi ina ga dan mas'ud ne ko ibnu abbas ko yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yu'allimuna al-istikhara kama yu'allimuna suratan min al-qur'an idza hamma ahadukum bil amri falyusalli rak'atayn min ghairi fardatayn thumma liyaqul allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر سيك أنبت أبن دسونا سكون هوسني خير لي في ديني ومعاشي وآقبة أمري عاجله وعاجله فقدره لي ثم يسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر سيك ساك أنبتسا شر لي في ديني ومعاشي وآقبة أمري عاجله وعاجله فاصرف عني واصرفني عنه وقدر لي الخير خير حيث كان ثم أرضني به in baki haddace ba a rubuta miki a takarda samari ne suke neman ki zawarawa ne sana'a ce kike san zaki gida kike san zaki saya ko mota ko fili ko menene sai kike buƙatar Allah ya baki zabi to wannan addu'ar manzon Allah ya sahabin yake cewa manzon Allah yana koya mana istikhara kamar da yake koya mana surata alqur'ani cewa in ɗayan ku ya himmantu akan lamari yayi nafila raka'a biyu ba a sallar farilla ba an gane ko ba a sallar farilla ba sallar nafila zaki raka'a biyu sai ki daga hannu ki wannan addu'a malamai sun yi sabani a ina zaki yi ta amma mafi karfi ki yi ta a cikin sallah ko goshinki na ƙasa ko kuma a tahiyarki an gane to malamai suka ce zaki iya sau daya ko sau biyu ko sau uku shikenan abin ba mafarki zaki ba a abin da yafi alkhairin Allah zai yassare miki sai abin ya faru ko da kin yi kuma an samu matsala to ki gode wa Allah ta yi da wani sharrin zai same ki sama da wannan Allah ya samu dace to shine Allah subhanahu wataala yake suke suke fada junan su inna kunna zalimin fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatalawamun dama wannan shine sunnar dan adam da an yi fashal kuma sai a zo ana zargin juna ai laifinka ne ba na ce ai kaza ba ai kaza to shine Allah ya ce sai suka zo kuma sashin su yana zargin sashi suna ganin kamar laifin wane ne qalu suka ce ya wailana ya kai can mu inna kunna bagin kun ga anan mun fahimci abu guda nawa mun gane wayannan wayannan matasa suna da addini abu na farko ba a je ko ina ba sun yi tsinkaye sun ce bal na hannu maharumun bal an haramta mana ne kun ga ba su ce wane ba ne ba ko balle su raba abin duk lokacin da Allah ya zarabe ka da abu maimakon ka dangana abin daga Allah ne sai ka jingina shi ga wani to ka ruku saladar ka baki daya kun gane me nake nufi tashin farko in abu bai samu ba to ki koma ga Allah qaddara Allah qaddara Allah ma sha'a fa'ala cewa haka Allah ya kaddara abinda kuma Allah ya so shi ke faruwa. To, kun ga wannan mun gane suna da aƙida, kai tsaye sun ce, bal na hannu maharumuna an haramta mana ne, kuma wa yake haramtawa Allah, ba su kawo kowa ba na ɗaya kenan. Na biyu kuma da suka ce, da suka ce, na biyu kuma da suka ce, ma'ana subhana rabbina inna kunna zalimi, yanzu sun yi tarafi, sun yi da sun yi menene zalunci. sun yi da sun yi ma'ana laifi ina kunna zalimin ai wanda ya yadda da laifi shi zai ɗora kansa menene rashin gaskiya ina kunna zalimin tabbas mun yi zalunci abinda muka kudurta za mu yi saɓanin abinda mahaifinmu yake yi wannan zalunci ne an gane abu na biyu kuma na uku kuma suka ce ya wailana kaitanmu abin takaitinmu ina kunna ɓagin hakika mun kasance mana masu wuce gona da iri masu taka dokar Allah to kaga wannan sun yarda da menene zunubin su to haka ake bukata kullum shi Allah haka yake so duk lokacin da ka kaskantar da kanka ka yadda shine kadai ne mai yi to a lokacin zai maka ba kwa gani manzon Allah yake faɗa a hadisi ingantacce cewa Allah yana yi wa bawansa dariya bawan da ya je ya yi katobala ya yi zunubi da rana amma sai gashi ya gane kuskurensa ya tashi cikin dare ya yi alwallah ya samu wani ɗan lungu a ɗakinsa ya ɗaga hannu Allah ka yafe ni Allah na tuba Allah ba zan ƙara ba Allah idan baka yafe min ba wa zai yafe min ya ubangiji sai Allah ya kalli wannan bawa sai ya masa dariya ya ce o kalli bawa na shine yayi kaza yayi kaza yayi kaza ashe ya san ba wanda yake gafar zunubi sai ni to tashi na gafarta maka me yasa Allah yau ba wannan wannan saboda yadda bawa ya karbi kaskantuwarsa da gajiyawarsa da rashin karfinsa da dabararsa sai sai guda ɗaya shine waye Allah to haka Allah yake so shi yasa duk wani lokaci da ka shiga kunci da bala'i da musiba ka koma ga Allah to addu'a kamata fi ƙarfi maimakon ka bazama gurin wa'yansu ƙazantu sai ka ba zama gurin mai kowa mai komai shi ne mai kowa akwai wanda ba nashi ba ke baki a ciki to shi ne mai kowa kuma shi ne menene mai komai kowa nashi ne komai nashi ne halkan wa abidan duk abin da ke gani a duniyan nan bawa halittar Allah ce kuma baiwa ce ko bawa ne na Allah ba wanda yake da wata fada a gaban Allah sama da waɗannan fadoji guda biyu halitta ce kuma baiwa ce kenan kaga in na san haka kenan babu wanda zai zo ya ce ni zo in ma kaza ko zo in kare ma kaza ba wanda ya sai maka wannan to wannan sun tabbatar waɗannan bayi ne na ƙwarai sai ka ce asarabbuna kun gane ko kaga kenan wa'annan bayan sun yadda da komai sun mika komai kuma ga Allah ashe har yanzu suna kwadayi shi yasa ka tabka asara ko kin tabka asara abi ya zo ya lalace ana miki jaje ba komai ba komai ni na yi imani ubangiji na zai bani sama da wannan ki yaki ne wannan ki yadda aure ne ya taho ga dangadan an yi shiri an yi komai sai ya zo ya ce ya fasa akwai tashi hankali ko babu amma sai ki samu nutsuwa karkita da hankali kuma ki faɗa wa Allah ba komai ni na san Allah zai canza min da ya fi alkhairi uwar ma ki sa wannan nutsuwar uban ma ka sa wannan nutsuwar abu ne an jima ana dako an jima ana shiri abu kuma ya zo dab kuma sai ya rubuce ba ta da hankali sai a koma ga Allah wanda ya kawo wancan zai kawo wanda ya fi wannan an gane ko amma da an ce hmm ina ga matsalar wancan ce fa wallahi sai kin tayi tsaye haka za a yi ta yi ayya an kafsa yanzu shi ke nan kin fita daga tsarin Allah kina ganin wata ci shi ke nan to yanzu ya za a yi zo mu je gidan malam dama ita agent din malam din kina zuwa ha ta bawa ce eh to daman na san ai za a rina ai na san daman wannan auren ba zai yiwu ba sai ki kara jin wani ba wani bane saurayi ya taki eh aha shikenan ke kina ganin kamar wani bayan wannan shedaniyar agent din nashi su suke zuwa suke ba shi labarin komai suna da agent a cikin ku wallahi har islamiya kuna zuwa da ita kai ku gane fa al'amarin ɗan adam musamman kuma ta sai Allah. Li'ani fa aka zo za a yi, shi ɗayan ya rantse, ɗayar kuma ita ce mara gaskiya, amma a idan manzan Allah ta kasa karɓar rashin gaskiyarta. To ina kuma za ka gan tabula hijabi ta zo masallaci wajen tafsiri, amma masu hirci ya ce, annanimi ya ce, muguwa ce, azzalima ce miji bai huta ba kishiya bata huta ba ayyan miji basu huta ba dangin miji basu huta ba in ka ganta kuma ga ta nan kazama da ita duniya kanta bata more mata ba to lahiran ma kuma haka to ya kamata mu zama muna da aqida mu san cewa Allah ne ke kadai ke bayarwa shi kuma kadai ya kamata ya hana ba wanda ya isa wallahi in Allah ya ce ke ce to ke ce da muna so da ba ma so in Allah ce ba ke bace ba ce bake ko duk duniyar ana ƙaunar ki ki amince da wannan matan mutum kuma kabarin shi wata ta yi tsararo ta hana ki auruwa ne wallahi sai din Allah ne bai gada ba ina fatan kin gane in kin ga ta yi bige-bige ta yi shige da fici abin bai yiwu ba Allah ne ya ara ba don ita ba ne wallahi kawai kaddara Allah ce ta biyo ta haka inna ma ita kuma tana da kamashin tarar alkiyama so da aka kar wasu tautari za ki ga in suna cikin kwanciyar hankali to ahalin sunna ne ba haka mane ba amma da Allah ya girgira su ba sai ga sun bar ahalin sunna sai ga ita ce a gidan wancan tsugunna a can tsugunna a can tsugunna a can tsugunna a can maimakon da bala'in ne ya zo ya kamata ki koma zuwa ga Allah ba haka Allah ce ba da firru ilallahi ba ku koma ku gudu in wani abu ya ragado ka gudu fadar Allah akwai inuwa a gurin ubangiji za ka samu sanyi to amma wai banda shirme na ɗan adam sai bala'in ya koro ta maimakon ta koma inuwar Allah mai sanyi sai ta koma inuwar buka mai zafi kin rasa imani kin rasa kudinki kuma kin zama kafira ai wuta shi yasa ina kira a gare ku da babban murya ku ji tsoron Allah wa'annan ba malamai bane ba bokaye ne ku daina kiransu da malamai wallahi din ne zuwa gurin wa'annan mutanen kafira ce yar wuta ce inji manzon Allah dan ta kafirce wa abin da aka sauka wa manzon Allah me aka sauka wa manzon Allah alqur'ani so da ka in musiba ta dame ki tsakaninki da miji tsakaninki da dangin miji da uwar miji yake tashi cikin dare ki faɗa wa Allah Allah hannunsa abu da yake idza da ahu yakshifu so gashi nan shine wane ne mai amsa addu'ar wanda ya shiga kunci ya shiga takura Allah akwai wani Allah ne bayan Allah da zai maka wani in ba Allah ba babu zaki gama taltal batai ta dinki kuma ki dawo Allah ka kiyashe mu to sai suke cewa asa rabbuna an yubdilana ko khairan minha mun san tabbas ubangijinmu zai canza mana wacce tafi wannan alkhairi inna ila rabbina ragibuna mu makwadaita ne zuwa ga ubangijinmu kun gani ko akwai tauhidi har yanzu tare da su har yanzu akwai imani har yanzu akwai tsoron Allah amma mu yanzu idan abu ya same ka irin wannan shikenan maimakon ya zama cewa ka koma ga Allah ka danganta wannan abin daga ubangiji a ba za ka iya ba sai ka je kana dora wasu laifi kana neman kuma waraka da magani ba a hannun mai komai ba mai kowa ba Allah ce kazalikal azab haka muke azabar mu inji Allah kenan wannan kai noma komai ya cika ka zuba taki ka biya kudin kwadago an yi kaza an yi kaza amfani ya yi girbi kaɗai ya rage wala Allah ma haka fara cin kuɗin kayan kawai ka zo ka yi asara ya lalace wannan azaba shi shi yasa Allah ce kazalikal azab wannan haka muke yi wa ma'ana mutane azaba inji Allah azabar Allah ce kamar yadda na faɗa muku ran nan shi Allah in ya tashi gana wa ɗan adam azaba da uquba ba sai ya aiko iska ba mai zafi ba sai ya aiko tsawa ba ba sai ayin girgizar ƙasa ba shekarun baya dab da corona inda suke noman albasa an waye gari a shekarar baki da albasa ba ta kwallo ba duk wanda ya yi albasa a wannan lokacin ya buga uwar asara ga albasar ta yi zangar-zangar amma ƙasan babu wannan kwanduwar babu gundarin albasa duk wanda ya noma albasa ya sani a wannan lokacin aka buga asara shekara ta biyu aka yi target ana ganin ko irin ne ko menene kuma shekarar ta biyun albasa ta yi kwallo manya-manya kuma sai Allah ya kawo corona ya zama na cewa ma da kyar kake bin mai saye ma ya saya ya sayi dubu biyu ma buhu ya gagara wannan ba azaba bace ba to irin wannan ce Allah ya gana musu shi yasa Allah ya ce kazalikal azabu haka muke azabtar da mutane ka zo kana burin abu ka samu wata kujera kike nema ko kake nema wani kasuwanci kike nema ko kake nema wani matsayi kake nema ko kike nema an gane ko duka sai abin ya zo dab kawai sai abin ya waskace wannan ba azaba bace ba bayan kayi fulan kayi fulan ka dora kayi tsari za a yi kaza za a yi kaza wala Allah ma an fara tsare tsaren ma amma abin kuma sai zo karkashi kashi kuma sai ya game to wannan azaba ce Allah ya ce amma ku sani wala azabul akhirati amma azaban lahira fa idan kun je gurin Allah bai bai akbar tafi wannan girma laukanu ya alamu ina ma kun sani kenan Allah yana da hanyoyi daban-daban da zai iya ma'ana al'umma bayinsa ma'ana bulala to idan ya maka bulala ka sani cewa wannan bulala karama ce kina gani idan duniya ta yi kunci ta yi kunci sai ki kama Allah ba sanki komai sai rikice miki gidan ba daɗi ko ina ma ba daɗi to irin wannan ƙaramin kunci na duniya ke idan ɗan adam ya je gurin Allah yana mai matsayin mai laifi to kuncin da zai tadda ya fi wannan kunci Allah ka kyashin na
إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لهم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم
Nam Allah ya ce, Inna lilmuttaƙina inda rabbihim jannatin na'im, haƙiƙa bayan Allah masu tsoron Allah suna da aljannatai na ni'ima a gurin Ubangijinsu. Allah ya ce, Afanar ja'alil musulmina, yanzu don Allah za mu ke ɗaukar musulmai kalmujirmina kamar kafirai masu laifi? Min yi adalci? Malakum kaifa ta hukumun, me yasa kuke irin wannan hukuncin ne? am lakum kitabun fi tadrusun ko kuna da wani littafi ne wanda kuke karantawa yake ba ku waɗannan abubuwa inna lakum fihi lama takhayyarun wanda kuke zabar abin da kuke zaba a cikin sa am lakum aymanun alaina ko kuma akwai wani alƙawari na rantsuwa da kuka yi mu da ku wanda muka dauki alƙawari akan ku cewa baligatun ila yawmil qiyamah cewa wannan alƙawarin za mu yi shi tun daga nan gidan duniya ko mun yi shi tun daga duniya ma'ana har kiyama inna lakum lama tahkumun wannan yasa kuke irin wannan hukuncin Allah ya ce salhum ka tambaye su ya Muhammad ayyuhum bizalika za'im waye wane ne jagora wane ne leader gurin kulla wannan alƙawarin idan an yi shi waye jagoranci kulla wannan alƙawari am lahum shuraka'u falyatu bi shuraka'ihim in kanu sadiqin
فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين ko kuma suna da wa'yansu abokan tarayya a halittar Allah, Allah ya ce, in dai har akwai su su zo da su in su masu gaskiya ne. To, kun ga duk ɗan Adam wahalar da zai sha a gidan duniya ƙarama ce, ina muka fahimci wannan. Kun ga ai Allah ya ce, kazalikal azabu, haka muke azabtar da mutane, wajen rashin samun cimma burinsu amma ya ce wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun ko amma azabul lahira tafi wannan girma inda kun kasance kuma sa kuna sani sai Allah ya ce to innal lil muttaqina inda rabbihim jannatin wayancan da suka yi kuskure ga matsayinsu amma bayan Allah masu tsoron Allah a gurin Allah suna da aljannatai bi ma'ana jannatin din yazo da sigar jam'i bi ma'ana aljannatai ma'ana masu yawa an gane ko tunda duk yadda dan adam ya so ba zai iya suranta yanayin aljanna ba zaka iya surantawa amma ɗaya cikin ɗari ma ba zaka iya ba kamar yadda na baku misali kwanakin baya ai abinda mutum ya sani shi yake ba da misali a kan shi haka ne yanzu ko da za a misal za a za ki misalta aljanna ki hararo bai wuce a rayuwarki ba wane gida kika je babba aka miki liyafa babba da komai da komai a wannan gida ai da an yi maganar dadin aljanna shi zaki hararo ba haka bane amma ni da naje nima irin wanda naje nima shi zan hararo aran mama haka to dukkanin mu baki daya mun ba mu isa mu hararo hakikanin ni'imar gidan aljanna ba kuna gani saboda fa ni'imar aljanna hatta kafet hatta kafet din gidan aljanna sai da Allah ya ba mu labari wa zarabi ko mabsusa wa namarikum masfufa Allah ce ga fulillika a jere namarik ga fulo a jere a jere a gidan aljanna an gane ko wa zarabi mabsusa ga sannan kuma ga kafir kafir mai fulanni da fulawoyi a kafir din gunin ban sha'awa kai karshe da Allah ya ce in ka kalli an aljanna idza ra'aytahum ko hasibtahum lu'ul'am manthura ثم إذا رأيتكم وإذا رأيتكم ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا Allah ya ce kai da ka kalli ‘yan aljanna za ka san cewa kai suna cikin mulki da ni'ima babba. Allah da kansa fa ce mulkan kabira yanzu ki auna wani babban mawadaci ko babban basalaki yana cikin babban ma'ana vila ta sarauta ga fadawa ga ni'imomi ga menene ne. Allah ya ce in ka kalla ka sake kalla za ka ga tabbas lallai an samu mulki da daula a wannan gurin babba to wannan shi baka sanyin zuciya in ma kin samu kunci kin samu damuwa a gidan duniya to in kin tuno da wannan ni'imar tana nan tana jiran ki zaki samu sauki domin ba wani abin da zai dawoma a duniyar nan in dukiya ce ba ta dawoma in mulki ne baya da ba abin da yake dawoma amma duk abin da kika rasa karki daga hankalinki dan matsayinki a duniya kin fi wata kin fi dubu an gane ko to sai ki tuna cewa Allah ya ce innal muttaqina inda rabbihim jannatin na'im Allah ya ce afanaj'alul muslimina kal mujrimin eh yanzu mu sa ma'ana musulmi na kwarai kamar ma'ana kafiri mai laifi kamar yadda Allah ya buga mana misali je ku amman yamshi mukibban ala wajhi ahada an manyan shi sauyin ala siratul mustaqim yanzu dan Allah wanda yake tafiya akan fuskarsa da hancinsa da goshin shi shine mai tafiya normal ko mai tafiya kan kafafuwansa wanne ne yafi wani bambanci wanne ne daidai wanne ne kuskure wanda yake tafiya akan kafafuwansa yayi shiga mai kyau shine lafiya lau to wannan shine misalin musulmi wancan ko mai tafiya akan fuskarsa da hancinsa da goshin shi shine misalin kafiri هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل يستوي الظلمات والنور yadda kika san cewa haske bai kama da duhu ba to haka ma musulmi bai kama da kafiri ba dan wuta bai kama da dan aljanna ba dan aljanna kaga Allah ya ce zaka ga mulkan kabira shi kuma wancan fa zillul haqir kaskanci shi yasa mu yan aljanna mata mu tana sama ‘yan wuta kuma ma'ana asfalus safilina, fiddarkil asfali minan nari, suna can ƙasa, ƙasa, ƙasa, ƙasa, ƙasa, ƙasa ta can, amma mu muna sama, sama, sama ta can. Shi yasa kullum muke roƙon firdausi ta can ba ta nan ba. Allah ka ba mu firdausi waccan, ko ba haka bane ba. Wanda ba shi da firdausi ma a nan to Allah ya bashi. Ya bashi firdausin nan da firdausin can, ko ba haka bane ba. waccan firdaus ita ce aljanna ta sama wanda daga ita sai al'arshin Allah eh kana fada bi ma'ana gidan ka yana kusa da fada kana GRA kenan ko eh GRA a gani bi ma'ana kai ba kana ba kana unguwar irci rani ba wai ba locus kake ba wani wai ya je ci rani wani gari zai buga baban shi waya baba Allah cikin ikonsa fa ya sa na sami yarinya a garin nan inda na je aiki sai ce to masha Allah alhamdulillah sai ce yarwa ka samu ne sai ce wallah wani shi ma wanda muke zuwa tare da shi ne esa ce sai ce ayya bako kuma yabi bako yace da an tashi kwarar ku za a yi baki da yayi yace ai in kana so ka gama da gari in ka je bako yar zuciyar garin zaka aure to ka kama garin kun binci mai ake nufi amma kai bako dan cirani ka je ka ba ka aure dan cirani yar uwarka da an tashi korafa sai a kore ku amma na aure zuciyar gari kuma a kore ni ai ko an ce in fita za ta fada gaban babanta wallahi ba za a kore mu miji ba kuma in na haihu ƴaƴana sun zama mai kenan sun zama jikokin garin dole a yi da mu amma ka je ka aure ɗayar bakuwa ɗan uwanka da an kore ku shikenan za ku bar garin amma sai ka nemo ƴar babba ƴar garin wanda bai bai sa a jijjige ku ba sai ka aure to yanzu ka kama zuciyar gari to shi yasa aure auren da manzon Allah ya na wannan zawarawa akwai hikima ku je ku karanta me yasa manzon Allah ya cika ma'ana gidansa da zawarawa saboda zuciyar duk wanda manzon Allah ya aura zuciya ce a garin ba zai wulakantu ba ina fata an fahimci abin da kyau shi yasa da ya suka zo wannan ma'ana wannan umara da ƙuraishawa suka hana su shiga manzon Allah ai sai da ya kalli wane ne dan gari wane ne dan fada shine mai sunana kun san mai sunana? Usman ɗan Affan mana. A'a, Usman ɗan Affan ɗan dangi ne, sai ya ce, to bari mu tura Usman ba zai taɓu ba. Amma kawai sai an tashi rigima kawai sai ka je ka tura wani wani daman an san tarihin zuwan baban shi magarin. Ko ba haka bane ba, an san me kawo baban shi garin ayya, yanzu a buga da ku da an fake shi kuma an gama. Amma sai ka tura wancan ɗan uwansa hakimi ne, wancan ɗan uwansa kaza ne, wancan ɗan uwansa kaza ne, sai ku riƙe shi a hannu. to yanzu rigima za ta zo da sauki amma ka je ka kama wani ma'ana reshe ta yi ba kwari ma da kun riƙe kuma sai ku zube duka amma sai ka kama wanda ke zuciya sai tura ɗan affa saboda shi yana da menene manya yana da ma'ana ɗan dangi ne in aka tura wani sahabin wanda ba wannan ba sai su kashe shi kuma babu da za a yi tunda a lokacin kafircin da yake da girma to amma sai aka tura ɗan affa wanda ba zai taɓu ba wanda duk kafircin kafiri ƙaresa ya san in ya taba shi menene ya tabo danja dangi gare shi a garin fal to komai ana da hikima ana yi da dabara an gane ko saboda ka in za ka yi abu ka lissafa in ka buga lissafi kuma sai ka nemi taimakon ubangiji sai ka yi to haka ake yi to shi ne allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kuna da littafi ne ma'ana a fanaja alil musulmina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun me yasa kuke irin wannan hukunci ne am lakum kitaban fi tadrusun wai kuna da wani littafin ne na daban da kuke karantowa kuke aiki da shi ne Allah yake tambaye su ka fada musu ka tambaye su ya rasulullah akwai wani littafi ne daban da suke darasi akan shi akan suke wannan suke mana waɗannan ayyukan inna lakum fihi lama tahkumun takayyarun takayyarun ko ko kuma a wannan littafin ne kuke zaɓar abin da kuke zaɓa duk babu kawai Allah yana faɗa musu wa'innan hanyoyin ne wala Allah akwai babu ko kuma kuna da wata rantsuwa a kanmu muka muku alƙawarin cewa ba za mu kama ku ba ko abin da kuke daidai ne ko muka muku alƙawarin cewa za mu ƙyale ku har sai alƙiyama akwai wannan amlakum aymanun alaina baligatun ila yawmil qiyama mun kulla wani alƙawari na rantsuwa a girman mai girma cewa har izuwa tashin alƙiyama shi yasa kuke mana wannan abu ya rasulullah ka tambaye su salhum ayyuhum bidhalika za'im waye lokacin ya jagoranci kullu wannan alƙawarin cikin waye muke wannan alƙawarin da shi waye ya sayinin a matsayin saura akwai shi babu to duk nan Allah yana nuna mana ne babun amma dai ana ba dan adam hanyoyin da yake bi yake zillewa ne ko babu zillewa shi yasa ba abin da ya kamace mu bayan Allah mu ji tsoron Allah duk abin da ake faɗa maka tabbas ne yanzu yau muna 21 ga watan ramadana kamar yi maka farkar tsirin ba haka bane ba na yi imani da ikon mai duka rana ya to yanzu ina gidana ba haka bane ba wata kuma da ita da masallacin nan kuma wala Allah sai baɗi to wannan fa haka rayuwar take yanzu kuma daga wancan tsukun zuwa yanzu nawa suka bar duniya nawa suka bar duniya eh to wannan yake ba mu darasin ‘yan uwa mu daina ganin ba za a mutu ba za a mutu wallahi kuma akwai hisabi duk abin da kake ganin kamar ba zai zo ba wallahi zai zo kuma wallahi sai an tsaye da kowa sai Allah ya tambaye shi saboda haka to mu yi kokarin mu gyara kurakuranmu dan mu samu cika da imani duk abin da ake faɗa muku tsidon Allah ku kwatanta amma ana muku wa'azi ba kwa ji ba kwa ɗauka ba kwa canzawa mazajenku har yanzu ba sa ba da labarin kun canza ‘ya'yanku ba sa ba da labarin kun canza ina kuka kai wa'azin ne to ko za ku yi ta zama har sai mala'ika ya zo ya tambaye ki tukunna a kuke so a kuka zaɓa to Allah ka kiyashe mu Allah ka mana gamdakatar Allah ka ba mu ikon ganin gaskiya kuma ka ba mu ikon binta ka ba mu ikon ganin ƙarya ko mu san ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allah ka sa mana albarka a rayuwar baki daya Allah ka mana jagora ka shige mana gaba baki daya da abin da yafi karfin mu Allah ka fi karfin shi da abin da yafi karfin mu Allah ka fi karfin shi Allah wayannan ibadu da muke Allah karba mana ba mu da garanti ba mu da tabbas Allah amma muna roƙo da kyakkyawan fata Allah ka karba mana sallolin mu azumin mu ciyawan mu sada zumuncin mu duk ubangiji Allah ka sa muna yi a daidai idan Allah ya karba mana mun more amma in baka karba ba Allah mun yi asara Allah mun yi asara Allah ka sa kan mai asara Allah ka sa kan mai kishirwar banza kan mai tsayuwar banza kan mai addu'a banza Allah ka gani ba za mu iya ba Allah ka shiga lamarin mu Allah ka gani ba za mu iya ba Allah ka shiga lamarin mu Allah wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu jagorori na ƙwarai ƙasa ga ta nan kullun ƙara lalacewa take yi kullun ƙara sakwarkwacewa take yi kullum ƙara bajewa take kuma da mutane a cikinta yanzu wannan al'umma nawa ne a hannun wa'annan bayan Allah da tsare ba fa inuwa ba fa komai mutum kana filin Allah ga ba dare ba rana ba zafi ga sarƙoƙi a kafa da hannu kuma duk manyanmu suna gani sun sani amma duk ba wannan bane a gabansu wa'annan an yi manyan banza wa'annan manya an yi manyan banza Allah ka canza mana su Allah ka canza mana su wallahi duk wanda ya ki bada goyen baya akan wannan tashin hankali ya cuci al'ummarsa kuma duk abin da kuka tara anan za ku shi wallahi wala qad ji'tumuna kufrada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma kawallakum wara'a zuhurikum yadda muka zo zikidir tsarara wallahi ka za mu koma duk wannan abin da muka tara anan zamu bashi dama ka zo daga cikin mahaifiyarka zikidir ko dan kamfai babu ba haka bane ba karewar talauci kenan da tsiya ai karewar tsiya kenan tsiya kenan ta kare mutun ya kasa rufe al'aurarsa ba karshen tsiya kenan ba ai karshen tsiya da lalacewa da yake nan ka kasa rufe al'aurarka a ganka a ga tsirecinka wallahi yadda muka zo haka za mu koma akwai wanda kika taba ganin ya koma da dukiyarsa ne manzo Allah ya ce idan mutum ya mutu abu uku yake raka shi dukiya da dangi da ƴan uwa da aikinsa da dukiyarsa da kuma ƴan uwan shi malamai suka ce da dangin da dukiyar duk za su dawo aikin ne kadai zai saura tare da shi duk wannan abin da aka tara ina gida ina mota mai AC mai numfashi ina fada ina kujerar mulki ina kaza ina mata ina suwaye duka wa taraktum ma khawallakum duk abinda muka ba ku dinnan kun bar shi wara zuhuri kuma can bayan ku haka za a sa ka zigidir ina ga asma'u ce Allah ya kara mata da kona na Aisha take tambaya tace wai yanzu tace ni babban abun kunya ta shine a ce yau an sa ni a makara ba komai jikina sai da wannan farin kyalla tace kun ta ce wannan abin ya fita da hankali kuma kowa haka ne ina sarƙoƙinki ina ƙulle-ƙulle da makirci ina shige da fici ina fada a gurin miji ina sai abin da ke so za a yi duka kin kin gama yanzu kuma za ki je ki girba abin da kika shuka da wannan suka ɗaure miki gindin da tsinanniyar wannan ƙawar taki mai raka ki gurin iskancin duka daga ke sai halinki kuma haka za ka ki zikidir tsirara haihuwar waki duk wani abin da kika tara kin zama fada a gurin mijinki kin tara komai kin sai fili kin gina gida kin sai mota kin sai kaza kin sai sarka ga sarka a hannu ga sarka gol a hannu ga a wuya ga zobe ga waye duka duk mun kin samu min yadda duk kin samu kin yi cuwa-cuwa da ƙarya da gaskiya duk kin samu sai me sai me sai hali sai sallah wadaka in za mu gyara mu gyara in za mu gyara mu gyara in ku ba za a gyara ba aka tafi a baibai Allah ya sauke اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين